بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkarmu da sake saduwa a wannan yammaci na yau shida ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya zo daidai da shekarar miladiya 16 ga watan 3 2024 kamar yadda muka saba an wuce gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr jiya karanta inda Allah madaukakin sarki yake cewa shi ya saukar da alkur'ani sannan kuma Allah madaukakin sarki shi zai dauki dawainiyan kare shi a cikin iyan kokarin da muka yi mun yi kokari mu fito da wato hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya kaddara wajen wato kenan ba da kariya a alkur'ani cikin su mun ce Allah madaukakin sarki ya sauwake haddar littafin a zukatan mutane ta haka zaka iya samun mutum musulmi ya rubuta alkur'ani tun daga suratul baqara har ya zuwa suratul nasi ba tare da wani mushkila ba sannan mun yi magana yadda allah maɗaukakin sarki ba littafin kariya ta hanya rubuce shi a lokacin da ake saukar da shi take ake rubuta shi da zarar wahayi ya zo annabi sallallahu yana da sakatarori zai kira ɗaya daga cikinsu sai ya rubuta imma dai a jikin abin nan allon kafaɗar wata dabba ko a jikin fata ko a jikin wani fandutse ko zarban dabino ko wani abu makamancin wannan wannan kariya ne a gare shi sannan mai magana cewa allah madaukakin sarki ya kaddara zamanin sayidina abubakar aka tattaro duk wa'in abubuwa aka rubuta su a cikin littafi ido guda daya a kan idan wa'inda suke rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi lokacin da ake saukar da alkur'ani sannan kuma mai magana inda allah madaukakin sarki sake bada kariya ta gaba shine lokacin da a zamanin sayidina usman aka sake reproduction na alkur'ani rasul usmani aka yi kofis guda shidda aka aika marakis islamiyya kuma aka ce shine qur'ani da duk wanda yake so ya kabi qur'ani ya zo ya kwafa daga nan don haka haka yi tafi tafiya mun yi magana ta daga cikin kariyar da Allah madaukakin sarki ya ba alkur'ani shine bayyana ilimin nahwu da ilimin balaga har yanzu a ilimin tafsir da ake yi da kuma wato kenan usulul fiqi usulul hadisi har yanzu wato kenan sauran ilmomi da suke damfara da addinin musulunci duka wannan kariya ne ga alkur'ani ko ta wannan nahiya ko kuma ta waccan nahiya din duka sanar daga ciki akwai wato kenan ba da dama da Allah madaukakin sarki yayi ake tarjama wato kenan littafin a harshe daban-daban wanda a cikin wannan musahama har ta kai ga waɗanda ba musulmi ba su ma suna ba su da tasu gudumar wajen tabbatar da alkur'ani domin kusan waɗanda ba musulmi ba su ne suka fara tarjama alkur'ani zuwa ga harshen turanci kuma an samu wayansu daga cikinsu sun tarjama shi da kyakkyawar niyya wayansu sun tarjama shi da mummuniyar niyya amma duka in an koma wato credit din yana komawa wajen alkur'ani da ba da dama a ba shi kariya wato kenan sannan akwai waɗanda suka rubuta alkur'anin nan suka ɓato isa abubuwa a ciki kamar misali sun sa an yi producing copies na alkur'ani duk inda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa sallallahu alaihi wasallam a jiki muhammadu rasulullah sai su rubuta sallallahu alaihi wasallam kaga ba musulmin da zai inkarin cewa a ce muhammadu a ce sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya cikin alkur'ani amma kuma sun nutsar da shi a ciki don haka lokacin da suka yi produce wannan kwafi sun suna kawo shi ana dubawa aka ce wannan ba alkur'ani ba ne sojan domin ne matsalar sa aka ce ai wannan abin da kuka faɗa kalma ce daidai kalmar ta hakkin lakin uri da bihal batil don haka ba alkur'ani ba ne dole aka retrieve wannan alkur'ani aka bai da shi akwai irin wannan soke-soke da suka yi ta sakowa duka amma yana shigowa cikin jama'a wani lokaci yaro ne wani lokaci mace ne za ta dauka ta ce wannan kuma ya haka sai ya watsa a duniya ta aga wani alkurani ya bayyana ga maga yadda yake ba haka dole za a retrieve dinsa a jako da shi ba zai taba ta dawuli a cikin tsakanin musulmi ba don haka daga cikin waɗanda ba musulmi ba akwai wanda suka ba da musamman wajen kare alkur'ani da kuma wato kenan tabbatar da rubutunsa da kuma tabbatar da ma'anansa da sauransu allah maɗaukakin sarki ke cewa mu ne muka saukar da alkurani mu ne za mu ba shi kariya amma me ya jawo haka ai kafin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu littattafai da allah ya saukar ga attaura ga linjila ga zabura ga sofi ibrahim ga sofi musa me yasa suka shiga cikin halayen da wato kenan aka samu indirasi cikin al'amuransu malamai da suka yi nazari sai suka ce su wa'annan littattafan manzanninsu za ka samu cewa mu'ujizarsu daban littafinsu daban misali annabi musa da salatu zan an bashi mai a taura amma mu'ujizar da aka bashi sanda ne bayi da nasaba da attaurar ko kuma الضفادع والقمل والقمل والمنن والضفادع والدم آية مفصلة قلتم duka wayannan kagai mu'jizozi ne da Allah madaukakin sarki ya bashi amma ba su da nasaba da ita kanta a taurar don haka tunda mu'jizar daban littafin daban to sai Allah madaukakin sarki ya dora wa su al'ummar kiyaye littafin kamar yadda ƙur'ani ce bi mastafa zo alaihi eh min kita me eh bi mastafa zo alaihi min me min kitabillah wa kanu alaihi wa kanu alaihi shuhada yawa Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su daukan dawainiyar kiyaye littafin Allah ya dora musu dawainiya bi mastafa zo alaihi ko min kitabillah wa kanu alaihi shuhada Allah ya ba su wato kenan ɗawainiyar ya ɗora musu ya wajabta musu ɗawainiyar kiyaye littafin doka ce so su kiyaye littafin kuma su shaida ne akan wannan to idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗora doka a mutane dokan na aka ce urdatul li an tuta wa urdatul li an tusa ko is subject to a biyayya akanta ko kuma a ki in aka yi doka za a iya bi za a yake don haka sai aka samu lapses a daidai lokacin da suke kin bin littafin Allah sai zama littafin Allah ba zai karu ba sannan Allah madaukakin sarki ya zarge su da cewa daga baya ma su suke ƙara wani abu a cikin littafin ta ji alunahu karadisa tubdunahu wa tukuna kasiran sun da kamar da littafi ya zama kamar takarda su ɓoye abinda suka ga dama su bayyana abinda suka ga dama sannan yake cewa fawailun lillabi da yaktubuna alkitaba bi aidihim sun bai kuluna hadha min indillah don haka suna goge wani abu a cikin littafin sai su rubuta wani abu son zuciyarsu kuma su ce wani din haka Allah ya saukar da shi kaga littafin su ya samu matsala don haka an samu matsala a cikin atara yanzu da zaka samu atara ba lalle ne ta zama ita ce asalin atara da Allah ya saukar ba da zaka samu linjila ba lalle ne ita ce abin nan ba after all ya yi andagoyin abin da ake kira wato kenan yanayin da ake kiransa bashins bashins bayan shekaru malamansu za su zanna su shawara su gyaggyara bayan shekaru malamansu za su shawara su caccanja abin da suka caccanja su gyaggyara har yanzu ana samun irin wa'annan abubuwa to shi yasa da alkur'ani ya zo allah maɗaukakin sarki sai ya sanya mu'ujizan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kanta ƙur'anin ko afil haƙi shakkun ba da alfi dalalatin ta kaddama ha zikirun ba da dare ya kurau to haka duk mu'ujizan da allah maɗaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam babban ta ita ce alkur'anin don haka yanzu da mu'ujizansa da littafinsa duka abu guda ɗaya ne saboda haka yanzu sai Allah maɗaukaki sarki da kansa sai ya ta kaffulin kare littafin sai ce inna na hannu nazar na zikira wai na lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alkur'ani ko mu ne zamu dauki da wani kare shi don haka Allah maɗaukaki sarki ya bashi kowace irin kariya da duk musulmi za su tsara su zama arna qur'ani yana nan kowa abin da zai same shi da duk musulmi za su lalace qur'ani yana nan lokacin da suka ga dama suka gyaru za su ta kowa su kada masa kura su karanta su ga abin da Allah ya ce su ci gaba da aikin a kansa to saboda haka sai kuma Allah maɗaukakin sarki bayan ya mana bayanin cewa shi ya saukar da alkur'ani sannan shi ne kuma wato kenan ya ɗauki kariyarsa sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim wala kad arsalna min qablika fi shiya'il awwalina ya muhammad da muka baka wannan littafi na alkur'ani ka sani cewa kafinka mun aika manzanni arsalna ai ar-rusula mun aika manzanni fi shiyal awwalina a cikin wato kenan jama'ar mutanen farko in an ce shiya ana nufin aljama'a jama'an nan ko mutanen kirki ne za a iya ce musu shiya ko ba mutanen kirki bane za a iya ce musu wato kenan shiya saboda haka asalin su shi'a jam'in sa shiya'un saboda haka a cikin jama'an mutanen dacan da mutanen kirkinsu da mutanen da ba na kirkinsu ba ai mun aika manzanni wato kenan kafin ka sannan mun ba su littattafai sannan mun ba su sako wanda ya kamata ce su je su isar ma mutanen su kuma sun isar da wannan sakon don haka kaman kai ka ce wannan aya tana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne cikin abin da yake fuskanta duk da an ba shi garanti cewa littafin nan nasa za a ba shi kariya da ka bai da matsala a nan gurin to amma kuma mutanen sun ƙi littafin har ta kai ga yana cewa inna qaumit takazu hadal qur'ana mahjuran ya ubangiji complaint dina shine lalle mutane na sun kaurace ma wannan alqur'ani sun ƙi karban sa da haka Allah barkin sake ce masa kai hakuri kafin ka mun aika wa'ansu manzanni da littattafai irin ka kaman abin da ake nufi shine cewa sun fuskanci matsala irin wanda kake fuskantar ta yanzu don haka hanyar da suka bi wajen magance matsalar kai ma ita ka ba ta wata kenan yanzu ka bi to mu je malam وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الله ورب يذكر ce وما ياتي به من رسول haka ne وما ياتيهم من رسول babu wani manzo da ya taba zuwa musu babu wani manzo da ya taba zuwa musu illa kanu bihi yasa zai nufa ce sai sun yi izgilanci da shi kaga kenan wannan ta dada fassara mana wancan dan baka ba wancan shi bidi ake yi cewa ai kafin ka ba mun aika da manzanni zai da jira okay to me faru da su to ga abin da ya faru da su su wa'ancan mutanen shayil awwalin din ma ya tihi min rasulin babu wani manzo da ya taba zuwa musu illa kanu yastahzi'una bihi sai sun kasance suna ba izgilanci a gare shi don haka kai ma yanzu an maka ba sa ba faro bane kenan ko yanzu me ake nufi da wannan kai hakuri yau kai hakuri to mu je كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله بارك فيك كذلك كبر هكا نسلكه muke shigar da shi fi kulubin mujrimina cikin wato kenan zukatan mujrimai mujrimai yanzu wannan salaka shine shiga ko wa man salaka tariqan wanda ya shiga cikin wata hanyar da zai yi kaza Allah yake cewa nasluku azaban sa'adan za mu shiga da shi cikin azaba wanda take mai abin da kalmar salaka tana nufin shiga Allah madaukaki zarki ce kaman haka nasluquhu muke shigar da shi shiwa na shi qur'ani to amma kuma ad-damiru yarju ila aqrabil mazkur ilayhi ina qur'ani a baya hmm ashirku eh eh la yu'minuna bihi eh to bayan sa kuma fa eh ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'una eh illa kanu bihi yastahzi'una ma yati bihi inda kace damiri na bihi ne ai yana koma kan annabi ne ba qur'ani bane tunda ayan cewa ta yi wa ma yatihim min rasulin babu wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'un wace suna izgiraci ashe annabi to in in wannan damirin ne zamu saka a nan gurin to zai zama wato kenan annabi ake cewa a cikin zuciyar mutane da haka abinda ya fi bayyana zahiri ɗayan biyu ne in ma dai mu ɗauki istihza'i tunda shine akrabu ko illa kanu bihi yastahzi'un sai sun kasance suna yin izgilanci a manzon to wannan izgilancin nan ne Allah yake cusawa a cikin zuciyar masu masu laifi mun bai wannan kazalika nasluku kamar haka muke sanya shi izgilancin fi qulubil mujrimin a cikin zuciyar wato kiran masu laifi saboda dama sun zama mujrimai ko don haka yanzu me rage ga shari'a sun kita ga gaskiya sun kita ga manzo sun kishi don haka yanzu me rage musu izgilanci sai zama wato kiran izgilanci za su rika yi wa manzanni izgilanci za ta rika yi wa annabawan Allah madaukakin sarki izgilanci ko kuma idan mun ga dama za mu iya ɗaukansa da cewa tunda ana maganar saƙon Allah maɗaukacin sarki ne suke izgilanci a kansa to Allah ya ce sai ya samu kofar da zai cusa saƙon na farko in mun dake izgilanci ne mun ga ayoyi da daman gaske wanda suke izgilanci a annabawa har ma sun kasance suna kashe annabawa Allah na ce falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in haka ne menene dalilin da yasa kuke kashewa bayan annabawan Allah madaukakin sarki da can saboda mun ga irin wayannan kace-kace idan kuma mun dauke shi ɗayan wato kenan cewa sakon ake magana shi ma zai zama Allah madaukakin sarki yana sanya sakon Allah din da littafin Allah da fahimtarsa a cikin zuciyar su mujrima sai sun ganshi sai sun yi yaƙini da shi sun yadda haka ne kuma ba za su iya aikatawa ko ba za su karbe shi ba ai mun ga ɗaya daga cikinsu da aka tabbe shi dangane da alkur'ani ya ce inna fihi la halawa wa inna alaihi la talawa wa inna asfalahu la mugdak wa a'alahu la musmir ko ba kai faɗa ba ɗaya daga cikin wanda suka kowa gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka yake ba da wannan shaida kuma tun a cikin maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai abin nan ba haka ce ai alqur'ani sihiri ne ce wallahi ba sihiri bane yace ai mun san sihiri haka ce to waka ne yace a a wallahi ba waka bane ai mun san waka majanuni ne yace ba jununu bane mun san mahaukata sahir ne yace ba sahir bane haka ce to me zaka ce akan akan alqur'ani yace inna fihi la halawa in ana karanta shi zaki zaka ji daɗi wai na alaihi da talawa kuma yana da kurjini duk abin da gaji zaka ji jikinka yana kadawa a kansa wa inna alahu la musmir saman sa wato kenan akwai yayan itaciya masu zaki da zaka ta saka ci ma'ana zaka fahimci abubuwa da yawa dangane da al'amarsa wa inna alahu la mubdi karkashin sa kuma wato akwai hikima da take tabubbuga take tabubbuga take tabubbuga saboda haka kenan wannan mutumi ya fahimci alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya kimsa shi a cikin zuciyarsu illa ya kayan zai rage in ya ga dama ya imani in ya ga dama kar ya imani don haka da yawa daga cikinsu haka nan ta faru da su allah maɗaukakin sarki ya ce ka zalika na sulukuhu alkur'an kenan fi kulubul sai ku lura mujrimi cikin zuciyar wato kenan mujrimai Allah zai sanya shi kuma kowa wannan zamanin haka yana faruwa da yawa daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba wallahi sun fi samun natsuwa da kwanciyar hankali akan wato kenan musulunci da al'amarin musulmi da ɗabi'a musulmi da sauransu akan nasu shekaru baya kaɗan da suka wuce wani pastor ya je wani kauye nan lailawari jikin tsakanin fortism da daga wadannan amma kuma za ka shiga arewa wanda sarkin garin yanzu na lailawari a nan anguwar mai karatun alkur'ani da yake babu makarantar alkur'ani babu masallaci a garin kuma zai musulmi ne amma ya je shi ya kokari forging through har ya gina coci yana ɗiban yaransu yana ɗiban matansu duranar lahadi manyan sun tafi kasuwa fortiskum shi kuma zai zo ya kawo biskit da mai da sauransu yana rabawa kuma kullum a cikin cocin nan akwai gero buhu uku geron nan kuma kullum ana kyautar da shi kuma geron nan bai ya karewa duk wanda yake da damuwa ta abincin kazo sai baka aran buhu daya aure zai baka saboda ya zama akwai sila tsakanin ku da shi in ka dauka ko ba zai sake tambayan ka ba gobe kuma za a ga ukun sai da ya sami ƴaƴansu ya tura makarantu na Christian Bible Theology da sauransu ya kama har ɗan sarkin garin mata sun yi cap wani abokin mara ce musu malam hamisu zai sami ya ce gafan tsalar da muke ciki fa ya ce to yanzu ya za ka fara mana tunanin yadda za a yi allah maɗaukakin sarki je sallah raka biyu roki allah allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima sai da ya bari ranar lahadi coci ya shiga ya je ya shiga a gaban jama'ar su ya ce musu to pastor yana da tambayoyi sai ya kawo su comparative analysis tsakanin alkur'ani da bible mai babil ya ce a kan kaza ya ce babil ya ce kaza to ga abin da alkur'ani ya faɗa pastor tsakaninka da allah da na alkur'ani da na babil wanne ya fi a nan guri sai ce a wannan kan na kur'ani ya fi sai da suka yi haka sau uku ta ce jama'a kuna jin san ya ce alkur'ani ya fi duk abin da na ɗauko sai ce na alkur'ani ya fi to pastor na roƙon ka zo ka shiga musulunci wallahi rannan church ya watse church rannan ya watse sai allah madaukakin sarki ya cusa alkur'anin a cikin zuciyarsa sai tsoro ya kama shi su kuma mutanen daga ranar cocin sai ya watsa hatta 'ya'yansu da aka kai theology bible theology school su wallah sai da muka dawo da su a cikin ikon Allah ɗaya bayan ɗaya muka sa aka dawo da su dan sarkin ne kawai wato gina Allah bai kaddara ba kuma ran da zamu gina masallaci a gurin wallahi ni na gani da ido na pastor da kansa yazo yana toron kasan da za a yi bulo aka yi bulo muka bar shi bayan sati biyu aka zo aka gina masallaci muka gina musu makaranta a nan sai muka ɗauki janareta da laspika da komai da komai shiga wata muka wayarin komai da komai muka gina musu islamiyya wurin ya abina sauraka allah maɗaukakin sarki yana cusawa daga ƙarshen zai fasur fa kaza ka musulunta mana allah sai canja shi suka yi sai canja su suka yi sauraka allah maɗaukakin sarki ya ce yana cusa alƙur'ani ko kuma izgilanci a zuciyar masu wato kidan laifi yawa idan ba su da rabo sai a sa musu izgilanci in suna da rabo sai a sa musu alkur'ani sai kuma a ba su daman su zaba in rabon ya yi tsanani sai kaga wato kidan su musulunta in kuma bai ba sai su mutu ala basiratin cewa sun fahimci cewa alkur'ani shine gaskiya Allah ya kawo wato kenan ba za su aikata bane don haka Allah ya ce la yu'minuna bihi wa garkal sunnatul awwali in an sa musu din ma a zuciyar tasu da yawa daga cikinsu layi uminu na bihi ba za su yi imani da shi ba idan izgilanci aka saka musu to ba za su yi imani da shi ba saboda ka bihi a nan a tsakile na kuma kan alkur'ani ba za su yi imani da alkur'ani ba in ma gaskiyar aka cusa musu suka fahimce ta idan ba rabonsu ne yake da yawa ba allah maɗaukaki sarki ce layi uminu na bihi ba za su yi imani da shi ba to amma sai imani ko kar su yi imani kad khalat sunnatul awwalina hakika sunnar na farko ta riga ta wuce menene sunna in an ce sunna anan ana nufin wato kenan al'ada da ɗabi'a da abin da yake naturally haka yake faruwa Allah ba da kuke tarke ce sunnatul lahi lati kad khalat min qabl kaga kenan akwai sunnar Allah ba dokokin sarki wannan shine yadda Allah yake tafiyar da al'amarinsa shine mutane za a gaya musu gaskiya in sun yadda shi kenan in ba su yadda ba a share su a kawo insu wanda shi ne sunan Allah maɗaukakin sarki wanda da can haka ta ga abin to sunatul awwali na far shi ne hakan nan za a gaya musu gaskiya amma wallahi ba kowaye zai karɓi gaskiyar nan ba sai dai wato ke su ne kadai wanda za su karbe wato kenan gaskiya wannan shine sunnatul awwalina za a zo a aiko manzo ya zo ya samu mutane ya kira su ya yi musu bayani mutane kuma su yi istihza'i sau da aka sai wanda Allah madaukaki sarki ya tarfa magarin sa nurun to mu ji malam ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به يعرجون
na kalu لقالوا إنما سكرت أبصارنا
wal بل نحن قوم مسحورون
wannan aya tana nuna mana wato kenan yawanci abin da ake magana shine an aiko manzanni amma mutane sun ki karba an aiko manzanni amma mutane sun yi izgilanci wannan aya a cikin da Allah madaukakin sarki yana mana bayanin mafahimci digiri na kin gaskiyar da aka yi kin karban sakonnin manzanni eh matsayinsa dan karami ne kin ko babba ne ko tsakatsaki ne ko kuma ya yake abu ne mai sauki kawai shi girma mai yadda ba shi girma ya taba abinsu su taba abinsu ko kuma a'a aƙida ce wadda take ginanniya a cikin zuciya ta yadda babu yadda za a yi su juyu saboda duk matsala idan ta shafi ta aƙida to abin da ke warware ta kawai gamsarwa ne amma ƙarfi da tirsasawa baya kauta ita daga raje idan mutum ya yi imani da abu zai iya mutuwa akan wannan abu amma da zaran ka gane da shi shiriri ta ne da wuri sai ka ya sauka ka gani ana manta wata ranar malam manga ya yi rukiya a wata bayar allah wani aljani ya fito ana ta rikici da shi ana ta rikici da shi wani boka ya turo shi da malam manga ya masa wasu yan kalamai sai fahimci cewa ashe bokan da ya turo shi ma ya mai da shi wawa ne bara haka ce shege yanzu ya da zai fita anan zai koma kuma kan bokan ashe sharri ya dora shi akai shi bai gane ba amma da farki ce ake dai da shi ana karanta ayu ana duka abin nan to haka akida take Allah madaukakin sarki ce walau fatana alaihim baban minas samai da za mu bude musu kofa daga sama sama ko fa zallu fihi yarju sannan su gushe da rana suna tafiya suna tafiya suna hawa sama suna hawa sama yanzu an ba su alkur'ani sun ce ba su yadda da shi ba alkur'anin da aka saukar musu ina maman a ce a asibin wa'il aka saukar ko kuma a wani mutum da su suke so wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai gamsar da su ba ko kuma suna son ya canja musu wannan alkur'ani har yake cewa ku gaya musu baya gare ni in canja alkur'anin nan da kwakwalwar kaina to yanzu ya suke so a musu ya suke su a musu sai Allah ya ce da za mu bude musu sama su hau in an ce zalla wata kiran abin da yake faruwa da rana abin da yake faruwa da rana da a ce da rana ɓalo-ɓalo za a bude musu hanyar sama su hau su je su ga littafin ko su je su ga malakutun samawati su je su ga wato kenan abinda Allah madaukakin sarki ya tanada wannan kan ba ya fi zama wato kenan ballo ballo ba da a ce su tashi sama a jefa musu kuranga daga sama kowa ya taka laye taka laye taka laye taka laye taka laye je sama don ya gane mai idonsa da kuma mala'ika ya sako tunda sun ce suna son mala'ika ya zo shi ko a aiko mala'ika tare da shi to a ce ga mala'ika ya zo shi da saukar mala'ika da saukar da kuranga su taka su taka su je sama wanne ne fi sauki saukowar mala'ika don mala'ika zai iya sakowa a minti daya ko a rabin minti amma su kuma su hau sama hawa sama duk mutumin da zai hau sama yana bukatar extra energy akan normal tafiyar da yake yi so da zai dole sama yake sama yake sama yake dole sama wahala za ta kara a kirjinsa to amma da haka da haka da haka har su je su to da Allah zai ba su dama kuma su je su din wato kenan da rana kwallo-kwallo suna tafiya har su je su fazalufi ya arjun su ba za su gushe ba suna hawa suna hawa suna sa suna sa har su je su ga kome da kome a can da kalu inna masu kira da absaruna wallahi da za su ce ai an sihirtar da kwakwalon idan mai sihiri aka yi mana ai ba mu bane mun bai jana duk da wannan wahalar da suka sha dan dai wato kina a basu dama su je su gano saboda wannan yana nuna maka digiri na kin gaskiyar su da cewa kuma duk abin da aka zo da su ba za a gamsar da su ba kuma duk abin da aka musu ko ba yadda za su yi ba me yasa sun riga sun gina akan wani abu daban wanda ba shi ba haka yake ba don haka ake cewa al-insanu adu ma jahila dan adam kullum abokin gabar abin da ya jahilta ne duk abin da bai san shi ba abin da bai san shi ba ko da alkhairi ne ba ka sabai ka karbe shi ba saboda ya zo masa ta hanyar ba ta hanya ba kowa wanda bai san shi ba yawwa da haka Allah wadda kuke ce wallahi da sun ce ina wasu kiran absaru da an sihirtar da kwakwalwar mu ne bal bari ma ka ji wannan magana nahnu qaumun masuruna mu mutane ne wanda aka yi musu sihiri saboda haka ba za su taba yadda ba to yanzu me yake me suke jira kenan kaga mutanen da suke irin wannan da irin wannan kwakwalwar damammiyar kwakwalwa rikicecciyar kwakwalwa irin su ne fa mutanen da annabawa suka yi gwagwaya da su kaga dole annabawa sun fi kowa shan wahala ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam mu taron annabawa mun fi kowa shan wahala mun fi kowa shan wahala akan haka ne fa annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya zauna a cikin mutane da irin wani aƙida shekara 900 da wajen 50 yana wa'azi duk da haka bai samu mutum 900 ba bai samu mutum 900 kuma bai daina ba bai daina ba hatta yunus bin matta da ya zuciya ya fita allah madaukakin sarki ya kama shi da laifi me yasa zai fita me yasa zai fita shi da kansa yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allah na tubu da aka ya dawo kuma du ya ci gaba da wannan da'awar saboda akwai takeici kai mada sun ki ka fada su kuma kai ne mai gaskiyar uduba ka babin al'arati suka zo suka zama annabi sallallahu alaihi wasallam a zanna gindin ɗakin kawa suka ce ba mu ne akan gaskiya bane eh ku ne akan gaskiya to to amana addu'a Allah ya halaka wayannan mutanen Allah ta dubu lana Allah ta satira lana muna kan gaskiya muna shan walakaici muna kan gaskiya muna fama da matsala ko annabi Musa alaihi salatu wasallam da ransa ya bace ce me ya ubangiji innaka ataita fir'auna malahu zinatan wa amwala rabbana fil hayatid dunya aha eh li yadullu an sabilik da karshe ce rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim wala yu'minu hatta yaraw al'azab al'azab saboda Allah a halaka su ba gaba daya saboda matsala shi kansa nuhu alaihi salatu wasallam da akwai inda ransa ya bace ce rabbi la tazal al-arabul kafirin da yaran duk wani mutumin da ya isa ya kafa gida ya isa ya aure ya yi 'ya'ya Allah ka halaka shi saboda ba su da amfani na kayan ta zarfa mai dullo ibada in ka basu za su hana sun hana mutane su karbi gaskiya mun bayanci wannan to saboda haka wayancan ma da wayannan na annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan za ka yi mamaki yanzu a ce kafirai kafiri musamman a wannan lokaci na technology na yafi lokaci lokacin da ya fi kamata a ce mutane sun gano kudurar Allah madaukakin sarki mutum zai tashi daga nan ya shiga jirgi ya tunga shannamawa da shi ya hau har kan duniyar mars amma bai gane cewa ubangiji ne wannan abun ba amma zai je bincike bincike bincike don ya gano waɗansu abubuwan da bai sani ba amma kuma kwakwalwarsa ta kasa cewa to wane ne wannan abin ne kam kuma menene dalilin da ya sa yi wannan abun na mu kawai discovery ne mu gano mun banci wannan to saboda haka sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki wato kin yi shirya da shi to mu je malam ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين Allah maɗaukakin sarki yace walaqad da hakika ja'alna burujan mun sanya wato kenan burji burji fi samai a cikin sama Allah maɗaukakin sarki yace mun sa wato kenan a sama buruji buruj aka ce wata kida shi ne manzil alwasi gida babba ka ta fara gida shi ne ake kirasa buruj don haka Allah ce wasu sama'i zatil buruj Allah ya ce na rantsi da sama da wadda take da almanazir wato gidaje gidaje gidaje gidaje gidaje la'alla su ne taurarin da ake magana la'alla su ne abin da wasu malamai suka ce buruji da Allah wadda mutu zarki yake magana a kansa su ne ake kira su manazilin shamsi wal kamar inda rana da wata a cikin wato kenan suke abin dinsu a cikin tafiyar da rana take da rana da wata yake yi akwai wurare wurare wurare wurare da yake kaman wato kenan a zango zango zango kaza zango kaza zango kaza wayannan sun kai wato kenan kaman guda goma sha biyu malamai sun abace su kuma qur'ani ya tabbatar da cewa eh lalle akwai burj a sama to amma burj dan da yake magana shine asalin manazil din ko kuma wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki shi ya san shi wannan kuma Allahu ta'ala a'lam saboda matsala ce wanda take ba lalle ne ilimi na hakika ya tabbatar da shi ba ko kuma ya kore shi ba amma ilimi na hakika shine cewa Allah madaukakin sarki ya halicci burji a sama don haka sai ce wazayyana halin nazirina mun kuma kawata ita saman wato kenan ga masu kallo duk mutumin da zai leka sama musamman da daddare zai ga taurari abin sha'awa sadaka su ma ilimin su ilimi ne wanda ke mai zaman kansa akwai maganganun da mutane suke faɗa dangane da taurari kala-kala akwai masu cewa kamar misali idan ka dauki a cikin albidaya wa nihaya dauki alfalaki yana cewa kowane mutum daya lokacin da za a haife shi za a haife shi da tauraro guda lokacin da zai mutu tauraron zai mutu ta haka sai ne laraba za ka ji suna cewa suna cewa wato ke da hawa na jimu fulani tauraron wani ta fadi itimis shi ma zai fadi kenan dole da tauraronsa ta fadi itimis shi ma zai fadi to amma wannan matsala ce wadda take har yanzu ilimi na zamani bai gaba tabbatar da shi ba sannan kuma athar tabbatattu ba su tabbatar da wannan ba har yanzu don haka ba mu da majal na tabbatar da shi ko kuma wato kenan kore shi amma ala ayi hali shi ne allah madaukakin sarki ya halicci sama ya sa kuma wato kenan burj a cikin taso ne manazil ya kuma halicci taurari ya kuma sanya taurarin su zama wato kenan ado a sama ba don kwaiwa saboda ɗabi'a ta ɗan adam yana son ado ɗabi'a ta ɗan adam a matsayinsa na mutum in ba wani dalili ne sa ya kashe wannan ba yana sha'awar wato kenan hawas ɗinsa idonsa yana sha'awar ya ga abu mai kyau kunnensa yana so ya ji abu mai daɗi yawwa hancinsa yana so ya shaƙi abu wanda yake mai daɗi harshensa yana so ya ɗanɗani abin da yake ya yi masa shi ba wayan da ke mai daɗi wayan na ana kiransa alhawas to sa daga ciki shi ne allah wadda kuki zaki sai sanya saman ta zama wata kinan an kawata ta wata kinan da taurari wanda ɗan an adam ya gausu da daddare za su wata kinan ba shi sha'awa ta mu je malam
وحفظناها من كل شيطان رجيم allah ya ce wa hafiznaha sannan ita saman mun kiyaye ta min kulle shaidanin daga kowane shaidani rajimin wanda yake wato kenan abin jefewa Allah madaukakin sarki ya ba ta kariya a sama din kariyar da Allah madaukakin sarki ya bayar shine wato kenan da Allah yanda ya ga dama yake abuwarsa don haka ya halicci saman mala'iku suna sama 'ya'yan adam suna nan sauran wasu halittu suna inda Allah madaukakin sarki ya ajiye su aljanu ma suna nan saman bata da kariya sukan je su sama su jiyo maganganun mala'iku su ɗauko su gaya wa bokaye ga abin da zai faru gobe ga abin cikin abin da yake saɓanin wahayi yawa ban da wahayi duk abin da za a yi wahayi ga kowane annabi daga cikin annabawa to ba za a jiyar da su ba amma wasu maganganun aka ba su dama su je su sako saboda haka idan sun abin nan sun ji shi za su so magana ɗaya za su so su faɗa a boka sai su haɗa da ɗari a cikin guda ɗaya sai su haɗa da cikin da tara na ƙarya idan suka faɗa a boka gobe kaza zai faru kamar yadda suka ji abin makin mala'iku suna tattaunawa shi kuma boka sai ya faɗa idan boka ya faɗa sai kuma aka ga ya faru to kasuwarsa ta riga ta bude saboda ka an dinga ca kullum ya zo shi duk abin da ya fara ko gaskiya ne ko karya ne mutane za su yadda kuma wannan matsala har a zuwa yanzu na haka muke ciki lokacin da zulai ta bayyana a maiduguri tana kaza tana kaza tana kaza mutane za ka yi ca take a lokaci ɗaya mai sauya kosai da basa ta zama tana yawo da motoci saboda mutane ta ko ina ce ai baro kawai take bukata amma baka baka kafu kaje ta karbi baro dan fa za a kashe dubbai kuma sauransu can wani ibrahim garin tsari ne ko wani ne shi ma ya bayyana mutane su kai can wancan malam ya bayyana za su kawo abu guda daya wanda za a ji daɗinsa sannan kuma shi kenan su riga sun bude musu kofa kenan don haka da aka haifi annabi isa alaihi salatu wasallam sai aka takaice da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniyar nan sai aka takaice gaba daya da haka yana daga cikin dalilan da ya sa mala'iku aljanu sun je sama an tare sun je sama an tare sun je tare suka ce kai wani abu tabbas ya faru ku je ku yawo a ban kasa ku gano me ya faru wannan mala'arin wannan aljanun aljanun wancan garin garin kiransu najaran aljanin najaran suna yawo suka zo suka samu annabi sarsan ran da ya dawo daga da'ifa an jefe shi yana karatun alkur'ani da daddare kai da Allah ke cewa israfna ilayka nafara min aljin yastami'una alqur'ana da suka zo suka same shi yana karatun alkur'ani suka yi imani suka je suka koma suke faɗa ka ce to wannan shine hadisa da ta faru aka tare sama ta haka Allah ke cewa hafiznaha yanzu mun kiyaye sama din min kulle shaidanin rajimin ai marjumin ne ake nufi a nan gurin gaban ka ce hijiran mahajuran ko yawwa Allah wadda kuke sarki ya sanya menene hijabi ko hijaban masturan hijaban masturan Allah ya sanya hijabi abin suturcewa ai ba hijabin ake suturcewa ba hijabin ne yake suturcewa ko hijabi ka ba shi yake shafa kance abu ba da bayan an ce mastur shi aka sha makance don haka mastur a nan yana nufin ya zuwa a wadannan maf'ul amma fa'il ne ai ma'ana hijaban satiran hijabi mai suturcewa ba wanda aka suturce don haka ba min kulle shaidanin rajimin ai marjumin ake nufi wato kenan shaidan ba mai jifa ba shi ake jefewa don haka duk shaidanin da ya ji zai ji abin shine marjum shine za a jefe shi yauwa to saboda haka sai Allah madaukakin sarki sai ya sanya wato gidan yula in ta zo sai ta jefe su ko kuma sa wani tauraro ya jefe su saboda ka satar wannan maganganu din sai ta zama ta yi wahala a gare su to mu je malam إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين duk da haka Allah madaukakin sarki yadda ya ga dama yake aikata musu ko sai sai aka ba su tayar kofa kadan ya ce illa manistara ka sama sai dai wanda ya saci ji wanda ya saci ji kaga kenan still an dan ba su ta kofa kada wanda suke satan ji amma fa duk da haka wanda ya zo shi babahu shahabun mubin don haka wato kenan tauraro wanda yake mai bayyana ne mai haske zai bi shi ya je ya halakar da shi zai je ya halakar da shi kenan kenan sai malamai suka ce to yanzu idan an jefa tauraro halakar da shi yake yi wasu malamai suka ce ya halakar da shi yake wani malamai suka ce a'a yakan lalatar da shi ne ya raunana shi to idan mun dauki a ce yana halakar da shi to ya za a yi sakon ya zo ya faru gurin bokaye din satar wannan magana da suke sai suka ce idan ya ji maza maza sai fada a na kasarsa kafin yula ta zo ta jefe shi in ma ya halaka ne na kasarsa ya ji tara ka na kasar kansu shi shi zai kawo wato kenan labari abokai saboda ai aqida ce ko da za su mutu akanta shedan zai dara su akan lalle su je su kawo abinda za su yi fidin din bokaye da shi dan su ci gaba da halakar da mutane saboda ka zai iya sacrifice rayuwarsa dan wannan wallahu ta'ala a'lam amma kuma israqi sam kamar yadda muka da ba da wahayi ba akan wahayi ba don in wahayi ne Allah madaukakin sarki yace duk lokacin da za a kawo wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah zai sa mala'iku ta gaba mala'iku ta baya da haka jibril zai dauko sakon ya kawo a zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da wato kenan za su bi wajen su ji har sai an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sakon shi kuma sai ya karanta wa sahabbansa su kuma sai sun rubuta an yi dokumentin dinsa ta yadda babu yadda za a yi wata magana daban wato gidan ta shiga ciki don haka istiraki sam'i yawwa la'alla zai iya fa'idantar da su kaɗan wannan kuma ba komai bane sai dai ya zama jarrabawa ga mutane yawa Allah inda ya ga dama yake abu wasu tana iya mutum ya tunani to to ne me yasa ma za a yi shedan ne in Allah da urfi sarki ya yi shedan saboda ta hikimarsa ko kuma kai nazari zai ga to me amfanin maciji ne ko ko kunama ba su da wani amfani amma me yasa za a yi su amma Allah da ya yi su shi ya san hikimar da ya yi su ko saboda haka hikimar tana gurinsa don haka meye dalilin da sa aka ba su kofar da za su iya wannan satar jidin Allah madaukakin sarki da ya yi tsarin shi ya tsara kayansa haka kuma shi ya san hikimar wato kenan da ya sa sa ya tsara to mu je mana والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
Allah madaukakin sarki ce wal arda ita kuma wato kenan kasa madadnaha mun shimfida ta in an ce madda shi da yi shimfida kawai da ake shimfida tabarma aka baje ta haka madadnaha kenan ko wal kaida fiya rawasiya sannan mun jefa duwatsu wato kenan akan kasar wa ambatna fiha sannan mun tsarar a cikin ta wato kenan min kulli shay'in mawzu ko menene da ka sani gero dawa bishiyar mangoro tumatiri komai da ka sani amma komai an sauka da shi gwargwadon wato kenan yadda ake bukata komai na zuwa da wazanin sa gwargwadon yadda ake bukata Allah ya yi bishiyar maina gwargwadon yadda ake bukata a duniya ya yi bishiyar kanya gwargwadon yadda ake bukata a duniya ya saukar da ruwa gwargwadon yadda ake bukata ko menene Allah ba da kuki sarki ya tsara shi yadda ya ga dama gwargwadon yadda ake wato kenan bukata so da haka Allah ba da kuki haka ya tsara kawai yadda ya sama ya ba ta kariya haka kuma ya yi kasa ya ba ta wato kenan ita ma na ta tsarin da Allah ya ce wal arda madadnaha mun shimfida ta wa akan wannan ibarori da yawa sun zuwa cikin alkur'ani a wani guri Allah ba da kuke sarki cewa yake yi wa ma tahaha ko wal arda wa ma tahaha in an ce at-tahaw asalinsa gurbin da jimina take kwanciyar ta yi kwanta ko kaza asalinsa daga jimina ko kaza wanda da suke yin kwai a ƙasa a cikin dabbobi to gurbin za ka ga yayi wani rami rami rami rami rami rami haka to wannan ramin da zai shi da ake kira sa fahau saboda shi kuma ramin za ka samu ba cycle yayi cikakken cycle ba haka za ka ga ya fito in an oval shape to Allah madaukakin sarki ya sanya a can yace nan yace ya shimfida ta can yace ya mai da ita wato kenan oval shape shine at-tahaw wannan yana daga cikin dalilan da yasa malaman zamani da suka bincike suke cewa duniyar gaba ɗayan ta yanda Allah madaukakin sarki ya tsara ta a oval shape din take amma to me yasa nan aka ce madadnaha ana magana da mutum ne da gurgudan abin da yake fahimta yawwa saboda yanzu in ka duba zaka ga kasa wato kenan a shimfiɗa take amma iyaka gudda kake ne yake shimfiɗan ko Abdullahi dan Abbas da kansa yake cewa an shimfiɗa ta a kan ruwa saboda in ka diba za ka ga an ce akwai manya-manyan tekuna a duniya sun kai wato kira guda biyar wannan tekuna guda biyar ɗin nan guda ɗaya duk inda tudu yake a duniyan nan zai iya ɗebe su gaba ɗaya sau da haka kusan kashi takwas na duniyar nan ruwa ne a yanzu halin da muke ciki dinnan ko kuma sama da takwas bisa goma na duniyar nan ruwa ne a wancan lokacin abdullahi dan abba zai ke cewa allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ta a kan ruwa ke don kaga yanzu in nan ruwa ne aka ta zuba ƙasa aka ta zuba ƙasa aka ta zuba ƙasa har ta ɗago sama to za ka ga wato kenan ba a shimfiɗa take ba automatically tana zuba tana zuba tana har ta ɗago sama ne eh kana ta zuba a gudan to zaka ga wato kenan guri ya zama tudu wanda zai ga yake neman kyakkyawan misali je kasar Australia zaka gani Australia kasa ce wanda yake a yanzu haka a kewaye suke a cikin teku suke domin ba su da makwabta da kowa a cikin teku suke amma tsakiyar kasar tudu ne da yashi da haka dugar ruruwan suna bakin kogi bakin kogi bakin kogi tsakiya kuma ya fi ko ina tudu kuma yashi ne haka Allah madaukakin sarki ya wato kenan tsara abinsa inda ya ga dama kuma abubuwan da suke faruwa na yau za ka ga cewa a lokacin da rana take fitowa a nan wani gurin ta riga ta gaba fitowa a lokacin da take gurin faduwa wani gurin lokacin take ifsa saboda lokacin da muka ga automatically rana tsidim ta fada kuma wasu suna kallon ta wannan zai nuna mana tabbatar mana cewa kasantuwan duniyar tana nan in an oval shape a zamanance wato kenan yana da ƙarfi don haka wannan kalmar tahau dinnan da aka yi magana siffan yadda kwan jimina yake zama ko yadda kwan kaza yake zama alkur'ani ya tabbatar da wannan saboda haka babu abu ne wanda yake za a yi jayayya a kansa ba wal arda madadna hawa alqaina fiha rawasiya me yasa aka sa duwatsu a kanta saboda Allah madaukakin sarki ya rike ta ya sa dutsen nan ya rike ta kar ta zama ta yi shakin wato kenan da mutane irin su manya-manyan dutse kamar himalayas kamar kilimanjaro da sauran manya-manyan duwatsun da allah maɗaukakin sarki yasa suka zama tirke wato kenan a abin nan sannan tsiri da aka saukar mana wannan kam kowa ya riga san gero dawa da sauran kayan marmari da duk allah maɗaukakin sarki ya ba mu gwargwadon yadda za mu yi amfani da shi waje an nada kun fiha ma'aisha جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين Allah madaukakin sarki ya ce waje alna lakum fiya ma Aisha sannan mun sanya muku kuma a cikin ban kasa abubuwan wato kenan rayuwa abubuwan rayuwa shine gero dawa shinkafa masara mangoro ayaba inabi ko wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakalan wa daike gulba kuri ko to duka wa'in Allah madaukakin sarki duka ya tara da mana su wadda suna ake kiransa alma'aish abubuwan rayuwa sannan ba su kadai ba ne wannan abin da za mu ci ne bayan wannan rayuwa tana bukatar abubuwa rana da allah wadda kuke sarki ya sanya wadda ta kayan rayuwa ce in babu ita ba za mu rayu ba iska wadda muke shaka wanda allah madaukakin sarki ya sanya mana da ita ita ba tana daga cikin ma'aish idan babu ita ba za mu rayu ba iska idan babu ita ba za mu rayu ba sannan kuma abubuwa da muke amfani da su su inuwa su mai da sauransu duka wa'annan abubuwan duka ana kira su ma'ayi duk abin da zai taimaka ma dan adam ya rayu hatta gini da muke yin wa'annan abubuwan motoci jirage na ruwa da na sama da sauransu duka wa'annan ana kira su alma'ayi duk abin da zai taimaka a rayuwar dan adam Allah madaukaki sarki ya hore shi haka waje an lalakun fiha ma'aish a cikin gidan duniya mun sanya muku abubuwa na rayuwa kala-kala wa mallastum lahu bi rizqina da abinda wato kenan ba ku isa ku kawo arzikin sa ba in ba Allah madaukakin sarki ne ya kawo shi ba yau akwai abinda za ku za ku iya cikin abinda Allah madaukakin sarki ya hore muku yawa amma yanzu misali bangoro na farko irin farko wa ya kawo shi duniyar nan ka gawa tunaninka amma yanzu kaga mangoro za a iya cross breeding ɗinsa ko in ka je gonan baba mai mangoro a yola za ka samu mangoro guda ɗaya yi kan mutum a sakamakon me an yi hybridin ake cewa ne ko menene an yi hybridin ɗinsa yanzu ka je za ka samu awaki ko shanu za ka ga masu kiwonsu in sun ga dama a rana ɗaya za su iya wato kidan samar da ciki a shanu guda ɗari a rana daya ko awaki guda ɗari ko kuma ma wanda ya fi ma hatsari akan wannan ko kulo ne a ce ba ma sai an janna a yin ciki a yin haife ba a dan cire naman mai rai a ji ta kulo ne ɗinsa kawai ga awaki sun taso kawai ba uwa babu uba duka irin wannan cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya baku za ku iya yi amma duk da haka akwai fa abin da in ba Allah da kansa ya shi ba to ba za ku iya yin sa ba to duka Allah maɗaukakin sarki ya hore muku a cikin wannan gidan duniya duka don ya zama wato kenan ku ji daɗin rayuwa ku bauta wa Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata to mu je mu je wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa man lastum lahu bi kama nunazzilu وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah maɗaukakin sarki ce wa in min shay'in ai ma'ana babu wani abu illa inna na kaza inu face wato kenan taskarsa tana gurinmu yawwa so da yanzu kaga kenan hybridin da ake na gwaiba gwanda 'ya'yan abin da sauransu su kulonin da ake na dabbobi da noman da ake na zamani wanda a rana daya irin sassakawa da a nan iyaka cikin masallacin na a samun buhu 100 ko buhu 50 da sauransu duka da ruwan da ake saukarwa daga sama da duk abin da ake yi babu wani abu illa inda na kaza inu face taskarsa a gurinmu suke taskarsa tana gurin allah maɗaukakin sarki kuma allah baya ba da ikon hakan ta faru illa bi kadarin ma'alomi face da wato kenan gwargwado wanda yake sananne ok daga soso time just game da a nigeria ake yin budget a shekara ko yawa budget din nigeria yau trillion kaza ne kaga kadarin ma'alumin ne kuma a ka'ida inda ba an saba ka'ida ba shi da cikin wani shekaran ba za a wuce wannan ba haka kuma baɗi za a duba a sake fitar da wani budget din mai yiwa ya canja gwargwadon yadda bukata take saboda haka Allah madaukakin sarki idan yayi niyan zai tunkudo abubuwa da yawa misali na dabbobi ko na abinci sai ya ba da ilimi a mutane su ɗauki sababin sassun da ke duniyar tamu duniya ce ta sababi sai ga wani ya fito da wanda bara saboda yanzu Allah madaukakin sarki a bana ga abin da ake so a kawo a duniya kadarin ma'alum din amma kuma in an bi tsarin da ake za ba zai zo ba zaka sai abu da kwakwalwar wani mutum daban sai ya zama ya gano sai ya fito da wannan daren sai ga abubuwa sun bunkasa sun bunkasa sun bunkasa gwargwadon wata kinan hali ko kuma daidai lokacin da ake bukatar kaza sai ga an tono wani abin da da ba a san shi ba ko kuma da an san shi amma bai da amfani ana kallonsa ne kawai sai ga ana tawawar nemansa sau da allah maɗaukakin sarki ya fitar da lokacinsa gwargwadon yadda za a bukaci shi a fito da shi sai a fito da kadarin ma'alum gwargwadon abin da allah maɗaukakin sarki ya retin cewa za a fitar da shi a so-so time sau da ka ko menene a rayuwa haka nan ne in ka ga mutum an bashi arziki gwargwadon abin da aka kaddara masa ne in ka ga mutum yana da kaɗan gwargwadon yadda aka kaddara masa ne kowa ba zai tsallake iyaka abin da aka abin ba kaddara masa koko yau shi yasa aka ce balarabe ya ce walau kanatil arzaku tati alal hija halakna idan min jalihin al-bahai inda arziki wayo ne da hankali yake tara shi da dabbobi su tunda dabbobi ba su da hankali amma kullum za su ci abinci suna da arzikin su kullum za su ci abinci za ga mutum wani wawa ne bai iya tasarrufi ba ba sai kudi hannunsa kaman abin nan wani sai ka gani karamin sabon ya dauka sai ga yana katifa da dala a daidai lokacin da kana bukatar dala daya kai solving wata matsala wani ya yi katifa da yana kwana a kata wani ba damuwarsa ba ce ba komai ba ne ko kwanan da muka bayani wani mutum dan agaji ya tsinci kusan sama da miliyan 100 a cikin jaka gana moscow kudin kala-kala daban-daban har mutum zai iya manta wannan kudin in nawa yake da shi asala eh wanda mutum abin da ya manta ne fa ya tafi ya bashi wani ya zo ya dauka eh a daidai lokacin eh aka ce gwamnati ta bashi kyautar miliyan biyu yana ta rawar jiki ya cewa na ji daɗi kaza kaza miliyan biyu ga wani ya manta sama da miliyan ɗari to komai Allah madaukakin sarki ya yi shi gwargwado kuma ya fitar da shi daidai lokaci kaza da a Najeriya nan kakar mu ta je makka kudin naira 300 iyaka kudin da Allah ke fitar da shi a wancan lokacin kenan kwanan nan gani a cikin group din mu na Jesus Darazo wani ya turo asalin rasidi da kakansa ya je makka naira 300 ya kawo shi ya turo shi a cikin abin asalin rasidi naira 300 to kaga irin kudin da Allah suke a wancan yanzu ba in zaka je makka to amma tun da haka da za sai kaga Allah ya ba mutane miliyan din su je su sai ga wani ya ce sai kaga a wani ya biya maka fa miliyan biyar fa miliyan kaza kuma ya biya din kuma za a jan saboda Allah madaukakin sarki a daidai wannan lokacin ya turo kuɗi da yawa saboda shine gwargwadon abin da mutane za su bukata wajen zuwa makka yawo to sai ga mutum ya iya abin to sai ga mutum zai iya abu kaza ta yadda dacen baka tsamanin hakan din za ta faru to Allah ce bada lokaci yayi zamu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka gane da mu kuskuren ka yafi mu ka ba mu ikon gyarawa akwai tambayoyi ko wani barkin malam sa aljihoka aina me? eh na gane na mai to eh na fahimta to da larabci da ba da an san kwanar turanci to assalamu alaikum as-sa'il yas'al بالأمس قرأنا آية القرآن عند قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قلنا إن الله سبحانه وتعالى سيبدل الأرض التي نعيش عليها ويأتي بغيرها إذا عند هذا الاستبدال أين يكون الناس؟ وهل في هذا أثر صحيح مفهوم والجواب هو أن الله سبحانه وتعالى كما عبر في القرآن الكريم سوف يبدل الأرض غير الأرض وهذه المسألة سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الاستبدال أين يكون الناس فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط الناس عندئذ يكونون على الصراط وهذا الحديث أثر صحيح اعتبارا بأن مسلم هو الذي روى الحديث وقد جاء أثر آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام الناس إنما يكونون على أرض بيضاء نقية حتى يكون لقاؤها آه كالفضة كالفضة الناس يوقظون من هذه الأرض إلى أرض بيضاء نقية كالفضة فهنا إذا تبدل الأرض والله أعلم إن شاء الله sallallahu alaihi wasallam za iya yin wannan sigar ya gabatar wato da ke Allah balle wa balle mana na biyu na Muhammad yake idan na yi wannan ya gabatar ba sai na ji daɗi Ibrahimiyya ba eh yayi insha Allah inna mal a'malu bin niyyati ko al-madlub minka an tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yau in kai shikenan eh ya gamsar illa iyaka akwai abin da ake kira fadil akwai mafdul ko yawa wanda ya zo salatin ibrahimiyya din da ake gudun shi ne da yake da asali daga gudun annabi sallallahu alaihi wasallam ko yawa so mu ji ji pastor ya ce dole ma ya samu raka a ɗaya ko? to ya kamata a ce kada ka samu raka a ɗaya yanzu wanda za ka ƙara ta biyu ita ce raka raka ta biyu ta za ka ba zanna kai ta hiya to sai baka zanna kai ta hiya ba to yanzu ka bar ta hiyar kenan ko kuma ka bar zama domin ta hiyar ka bar suna guda biyu raka da za ka kawo ta gaba ita ce raka raka ta uku kuma duk sai kai rafkanuwa kai zama yanzu sai ka ƙara mai ka ƙara tahiya da zaman tahiyar a inda babu su yau ga zallan ka ta haɗa abubuwa biyu ka rage inda bai kamata ka rage ba ka ƙara inda ba ƙara ba ko ba ka ba yabuwa ba ma na ƙasa wa zada eh eh ba ma na ƙasa wa zada ومن نقص ذلك سجد قبل سلام لأنه يقلب جانب النقصان أنا بنك نيرا دوبو كان بن نيرا دوبو وانا يبدا منك saboda karbunan da kusan da shi da ya fi rinjaye yawa wanda ake binka zai fi damunka eh to waje to waje eh to
mutum ne ya biya sadaki a baya a baya kamar ya biya sadaki na aure sai sai aka yi mutu ba a daura a wani ba sai zuwa da suna sai farashi ya tashi sai kuma ya dace to su kuma su ka fara da wannan gaban da ake kari ne ko da da wannan abin da wala wala a lokacin da ya biya din na ce yayi ko a wata lokacin ya yi a to yanzu kuma shi kenan me zai sake yanzu lokacin da dakata lokacin da ka yaron ka sadaki nawa ka biya eh eh eh amma lokacin da suka karɓa haddin da aka bayar yayi to shi kenan yayi eh haka ne tabbas sai a musu bayani ai an karɓi sadakin tun lokaci kaza sai a musu bayani cewa an karɓi sadakin tun lokaci kaza don haka a lokacin kuma ya yi kuma da aka karɓan an yi amfani da shi ko mai yiwa abin da aka saya da shi a wancan lokacin in yanzu da kuɗin ba zai saye shi ba amma ya saya a wancan lokacin eh saboda haka eh, babu iskal a nan gurin insha Allah ta'ala abin da yasa ake kakalewa ina zuwa abin da yasa ake mannewa a cikin karancin sadaki ka san duk abin da magabata suka yi akwai hikima a cikin sa wani lokaci ana la'akari in za a yi aure ana la'akari da condition yanayin shi mai auren abin la'akari ne ita wanda za a auren ita ma abin la'akari ne tsakanin wanda zai aura da wanda za a aura a ɗabi'ance mai auren ya fi wadda za a auren ƙarfi a ɗabi'ance sau da aka ba a son a manne cewa ai za a yi sadaki da bakin zobe bakin zinari mai bakin ƙarfe a ba ma matar ɗan ƙanƙanin abu alhali ita ce mai rauni don haka duk wata hanyar da za a yi mata gata to ana bi don a mata gata saboda a ƙarfafa ta yau shi sa kaga ake kafewa kan cewa alal aqalla a bada kaza itibaran bi da'fil mar'a in an lura da karfin raunin macen yanzu misali za a yi sadaki za a yi aure yanzu haka a cikin yanzu nan sai ka dauki naira dubu arba'in ko hamsin ka bata mai dubu hamsin za ta saya mata ba abinda za ta saya sannan daga cikin mutuncin auren shine cewa ita kanta matar ka ganta tsaf-tsaf ka ganta da duk abin da ake bukata kai ma kanka zai fi kwanciyar hankali to baka bata komai kuma dama bata da shi ya kake so a yi ina maganin dankon aure a nan gudu yanzu muka fa karanta cewa sama an kawata ta wazayyan na halin naziri da su kuma ka gama ta awa mai yi na sha'o fil hilyati wa fil kisami kai sadaka kullum ana son an nasha fil hilya in ka karanta in ka karanta sadakin ba za ta iya yin wannan ba Eh, amma kuma in ta matsu da yin auren za ta iya cewa ko naira goma ka kawo daura auren ko ba wanda isa ya ce maka duk malamin fikin duniya ce auren ya ɓaci ko ba haka ba amma kuma gaskiya ba za ta samu abin da ya kamata ta yi ba balantana ma yanzu da ake ha maza ha mata Eh, wani lokaci ma za ka samu sadakin yana taimaka ma uban ma Ka- shi za a karba a hada a saya mata dan gadon da za a kai maka gidan ma kuma ka tashi ka bada dubu ashirin ko hamsin to ka gani saboda haka shi samu malikawa muna tsananta da waje eh a shi kuma ya tsananta da yawa a shi kuma ya tsananta ba don kawai ba saboda saboda kuma ana lura da shi mahalinsa shi mijin akwai inda shi ma mijin ake lura da halinsa kaga mutumin nan da ya tsaya a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya tashi kamanya akan ayi auren ya kada ya kada ya kada ya kada rigarsa ɗaya ne a rayuwarsa ko menene je nemo na sadaki aka ce ko bakin karfe zobe na bakin karfe ya kasa nemo ba haka kuma ka daura masa auren so in ka ce ba za ka daura aure kuma za ka sai ka bata abubuwa da yawa kuma in an tabbatar shi ma ba shi da shi shikenan kalas duk abin da ya kawo sai a karba a yi yanzu ba sai mu sassauta mu ce ba sai lalle rubo dinar ba eh haka muka ce dama ya sa muka ce ya tsananta ya tsananta da yawa eh saboda wani lokaci ba za akwai wani malami da ya bada abedar malam Abdullahi a garin su ya ce jama'a ga akalli sadaki yanzu naira 90 ko da nawa ne ko dubu 90 ko da nawa ne so ne mutane suka wuta ce wallahi wannan malamin bai yaso ana yin aure fada sosai sai an ba da dubu 90 da ɗan aure to kaga iyaka nasu abin din matsala ne dubu 90 din ma matsala ne suna ganin kamar ba za ta samu ba to a irin wannan kace dole sai an kawo dubu 90 wallahi da ya fasa yin auren ya fara to kaga ba shi da amfani sadaka ana ci za ana kurawa in an a matsa masa ya kawo amma in ba zai iya kawo ba a yauran yau shi ne na Ni da kuma da su kuma hmm ta ke zira da ba a yi mutum na kowa da su kuma.
hmm Amma ta yi yin da ya yi wata da na gaba da ya da ya yi kasa mutum ma da ya yi wata da ko kuma.
a abinda baka sani zai kawo ko ko ba Yawwa. Ni ne ya kawo.
sai ya kawo Ko ba ka ba.
eh ba mu taba gani magabata sun daura aure ba ko ko ba ba mu taba gani madaga magabata sun daura aure ba ko ko ba sukan ba da sadakin wanda suke sauƙaƙewan kai uban sai ka dauki sadakin ka bashi ya bata shikenan ko yau sai ka dauki sadakin sai ka ba ga sadakin sai ka dauka eh wa alaikum salam eh hmm
yawancin malamai na kusa ɗage-ɗage malamai suna fasara sai sai Allah ta'ala ce ke halicci duniya a da halicci sama da ƙasa don wasa hmm kuma sai Allah ta'ala ce la'imi an yi ta la'imi na wani fa'ilu shi Allah ta'ala da kansa kan bayya wasu ko kuma ne mai
eh haka ne wato idan Allah ta'ala da bai yi wasa ko ta halitta ɗan adam ba to me yasa da ake cewa ba a halitta duniya da wasa ba da wani fasar ta su da su da shi
a'a akwai abu la'akari allah bai halicce ta maina yana wasa ba ko sai kuma su kuma su ce allah mara kwakin sarki bai halicce sama da kasa ba eh eh la'ibi da nake so in ci an an ce la'ib fa'il ne ai alla'ib wal fa'il ko ban halicci sama da kasa a matsayin ina wasa ba ba wasa nake lokacin da na halicci sama da kasa ba haka ne su kuma sai malaman su ce min don wasa ba eh ba kuskure ba ne wannan fasarar ban halci sama da ƙasa don wasa ba saboda ita tarjama ba kullum ne take tafiya wato kidan harfiyan ba yawa ita tarjama daga cikin amana al'ilmiya shi ne wato kenan naƙalin ma'ani min nassin aw min lokacin ila lokacin saniya yawa to daga an fi karfafa akan wato kenan ma'anar daukan ma'anar me yasa ga wani lokaci sai a yi tarihi a yi gaba a yi baya tukuna don ma'anar ta fito yawa ba don wasu Allah ya ci sababa in ka faɗa haka nan bai bai bata ba babu abin da ya bata ba sauran nan ba ba abin da ya bata ta ta yi To, sun ba ka.
Mm. amma daidai da haka a matsayin ka na malami saka musu bayani ga yadda ake yi to to Allah ya ci gaba ta bala eh eh dubu ɗari uku ta kayan aure kuma an takura wa sadaki ta kuma kayan shiga kasuwa kudin shiga kasuwa duk abun sai a kare ana ta barazana akan sadaki to kaga yanzu wanda zai kayan dubu dari uku na aure sadaki ya kasa bada dubu dari ai kaga gaskiya akwai abin la'akari a cikin magana kayan ehe eh kusan masana abu suna faɗa cewa wahalar da uban yarinya ke sha eh nan gidan sa miji kan fasa shi haka dudorin dubu ɗari uku da kayan auren da ma dubu ɗari sai zaki eh idan an haɗa abin da uban yarinya ke siya ai matsalar shi ne mukan takura abubuwan ne a al'ada in na bangaren addini ne zo sai mu matse shi sadaki sadaki sai mu ta kuka a kansa amma a wajen al'adu kuma shi ke da sai ya yi abin in sa'id bin musayyib ko a ba sa'id bin musayyib ba wannan tunanin wannan sahabin nan eh, ɗaya daga cikin abdul almajiran abdullahi bin sa'id bin musayyib ne a lokacin da zai aurar da yarsa kaga dan gidan khalifa abdulmalik bin marwan ya neme ta amma kuma a cikin almajiransa a da'irin da yake karantarwa akwai ɗaya da matarsa ta mutu ya hana wancan ɗin ya ba wannan ka san yadda ya aura bayan an tashi a karatu shi wancan ɗalibin yana can gida sai ya ce to jama'a za mu ɗaura aure tsakanin yata wance da ɗalibi na wani eh aman ok shi ɗalibin kenan ko yawon abu wada saboda ka sai ce za mu ɗaura aure tsakanin yata wance da ɗalibi na wani aka ɗaura aure aka komai da komai ya ɗauki sadaki ya bayar aka gama shi uba shi kenan ba an ɗaura aure ba da mangariba ya zo ce yaki zo na ɗaura muke aure zo mu tafi ta tafiya su tire tire je kwankwasa goma salamu alaikum eh eh to a akramaka Allah kai ne aka kaza kaza kaza ta yace to shiga ga matar ka nan an daura maka aure sai ya ja kofa ya rufe ya tafi ya musa shikenan mata ba hannunsu maza ba hannunsu bai mata kayan aure ba bai mata kwaiwa ya dai mata sadaki shi yanzu ya nemi kayan da za su amfani da su a gidan tunda hakinsa ne na riga an gama kuma kuma kaga yadda Allah madaukakin sarki albarka a wurin kage suna ka dawaniya in ai in aka abin da sauki ba ka dan gyara kayan ka kawai ka je ka ba matar ka ne ka za ku rayu da ita sai ka tsara yadda za ku rayu amma ka san ko cokali kai za ka saya eh eh darwa tun da ya karɓi mata ya ja kofa ya rufe ka ya yarda eh ga matar ka na kawo maka an daura muku aure kai da ita ya ce na gode ya karɓa ya rufe kofa ya tura kyaure uba ya tafi abunsa eh yarda ta zuba daurin aure eh amma kuma ah sai ilimin musayi bai wani ma isa mun yi samu ce ainihin zamu ya kakarun bakin kaza eh almajirin sahabi ne ba kuma akirul mutakaddimi na yawa to alhamdulillah to alhamdulillah akwai ƙorafin guda ɗaya wanda kuma ta yi da gudu cewa game da sauran ƙarfi
eh
suka fi mu mata da muke wuce ba ma ta nan gefen ku ne magana ke saboda ka in ba ku da wani zuwa in yi zuwa wani zuwa to ba ce ƙorafi akwai akwai matsala ba